مترجمته وقال المتنبي وقد سقط مطر على سيف الدولة لعين لعيني كل يوم لعيني كل يوم منك حظ تحير منه في أمر عجاب حمالة ذا الحسام على حسام وموقع وموقع ذا السحاب على سحاب وقال البخاري إذا العين راحت وهي عين على الجوى فليس بسر ما تسر الأضالع
الحقيقة والمجاز wannan shine darasin mu na yau ko in ce babu ne da ya shafi darasin mu na yau da wasu darussa da za su biyo baya wato abin da ake kira da almajaz almajazul lughawi zai bayani sa mu fahimta yanzu nan misalai ne ya kawo wanda daga karshe zai musu dirasa don ya fitar da komai da ake bukata a cikin babin misali na farko qala ibn al-amid ibn al-amid yake cewa qamat tuzallilu li min ash-shamsi nafsun ahabbu ilayya min nafsi qamat tuzalliluni wa min ajabin shamsun tuzalliluni min ash-shamsi qamat tuzalliluni ta tsaya tana yi mun inuwa mina shamsi wato don ta kare ni daga zafin rana nafsin ahabbu ilayya min nafsi wata rai wadda ita na fi ƙauna sama da raina qamat tuzalliluni ta tsaya tana yi mun inuwa tana kare ni wa min ajabin shamsun tuzallilu ne min shamsi yana daga abin mamaki rana tana min hijabi daga rana wato rana tana min inuwa daga wata rana wannan shine abin da sai ibn al-amid ya faɗa qala al-bukhtari bukhtari kuma ya faɗa يصف مبارزة الفتح بن ساقان الأسد wato yana sassanta yadda alfatu bin satan wani jarumi ne ko shugaba cikin shugabanni a da ya fito na fito da zaki to sai yana sassanta mana wannan abin a cikin uslubi na shi na adibi yace falam ara durramaini asbaqa min kuma irakan ijal hayyabatin niksu kazzaba زبر مشى يبجي زبرا وأغلب من القوم يغشى باطل الوجه أغلبا لفظ الدرغام أبن ديك نفي زاكي أن سنة زاكي أتي مسا درغام sannan kuma lafazin aglabu shi ma ɗaya daga cikin sunayen zaki a ce masa al'aglab ko ka ce al'izabru ko ka ce abdurzamu ko ka ce al'aghlabu dukkan su dai shine ne al'asad yana da sunaye da yawa salam ara durzamai ne asdaka min kuma ban taɓa ganin zakoki biyu mafiya gaskiya ba sama da ku irakan wajen faɗa zaki ya taso maka kai kuma ka tsaya ka fuskance shi shi da gaske ke kai ma da gaske kake to tun da nake ido na bai taɓa ganin zakoki guda biyu da suka fuskanci juna don a faɗa kuma kowa da gaske yake da irin ku duniya kiɗa idan alhayyabatu niksu kazzaba yayin da alhayyabatu matsorafi an niksu rago kazzaba suka yi ƙarya ko kuma yi ƙarya don shi matsorafi baya gaskata tsayawa a yi fada in ma ya tsaya zai gurbe gaba haka da gobe baya iya gaskata a yi fada in ma ya tsaya zai ne zai gurbe to yayin da matsoraci rago ya karyata gaskiyar fada ku lokacin ko gaskata kun gane ku ki zaburin mashayar bugi ne zaburin da zaki ya tafi yana buɗar zaki wa aglabin min alqawmi wani zakin cikin mutane ya disha basilar wajihi a galaba ya kai farmaki ga basin da wajihi jarumi a fuskarsa ko da abin ka kalle shi ka san jarumi ne azlaba shi zaki na daji ke ina ga damu fahimta wannan shine ma'anar abin da bukutu ya faɗa المتنبي كما يفعل وقد سقط مطر على سيف الدولة a lokacin ana yayyafin ruwa yana sauka a kan saifin daula babban sarkinsa da suka daɗe tare a bata a shirya a bata a shirya da yadda ruwa yana sauka a kan sori da su wannan lokaci don ya banta yace li'aini kullu yawmin minka hazzun tahayyaru minhu fi amri al-ijabi himalatu zal husami ala husamin wa mawqi'u zal sahabi ala sahabi yace li'aini kullu yawmin minka hazzun dama can a kowane ne idona na da rabo idona yana da rabo game da kai a kowane ne ta hayyaru min lafazin ta hayyaru asalinsa ta ta hayyaru ne ita idanuwar tawa tana rikidewa ta ɗinoce fi amrin ijabi cikin wani lamari mai ban mamaki ma'ana a kowace rana na kalle ka to idona tana da wani rabo da za ta samu na abin mamaki game da kai imanatu zal husami alal husami shine yadda takobi take dauke da takobi wa mutu zal sahabi ala sahabi ruwa kuma yana sauka akan ruwa kai kanka takobi ne kuma ga kana tare da takobi sannan kai kanka ruwa ne wajen kyauta kuma da ruwa yana sauka akan ka ido na yana da rabo da abin mamaki kullum sai daga abin mamaki kenan bi kenan wa qala al-jawtari jawtari kuma yace إذ العين راحت وهي عين على الجوى فليس بسر ما تسر الأضالع لفظ الأضالع أم جمع لنا الضلع الضلع شيء كشينها كالكلي أنغانيكو الضلع أنغانيكو da Allah ce inna al-mar'ata khuliqat min min dula ka san hada gari wanda yake a karkace to idan an ce al-azalu ya zo ne jami'in ta kenan ina ji ita kadai da bakar kalma kila lafazin aljawa bakin ciki ko damuwa aljawa bakin ciki ko ashakwa kai kuka an yi ta kuka da shine wanda ke cikin damuwa abin da ke cewa shine idan ainu rahat idan ido wadda ake kallo da ita rahat wa hiya ainul alal jawa ko kuma dauka idan ido kawai ta tafi wa hiya ainul alal jawa tana kokarin leken asiri alal jawa a dangane da damuwa da take cikin dan adam فليس بسر ما تسر الأضالع to ma ta sirri a dalilu irin abin da haƙarƙari ke koye da shi falaisa da sirrin wannan bai zama to asiri ba kin kira wannan ta an yi wa mutum fasara abin da yake nufi al'ainu ido na gani al'ainu kuma ta biyu ido da ma'anar aljasus dan ne kan asiri tunda za mu ce al'ainu hunaka ainun basira wa hunaka ainun جارية وهناك عين في اللغة العربية بمعنى الجاسوس وهناك عين بمعنى النفس عينه بمعنى نفس جاء الأمير عينه جاء الأمير نفسه نانه فأبين لك نبي سوى lokacin da damuwa ta yi damuwa a cikin zuci sakon zuciya din zai iya bayyana a fili ta hanyar kuka ina ba ta fahimta to lokacin da mutum ya kuka ya fitar da hawaye abin nan da ke cikin zuciya ya zama sirri ko ya bayyana ya bayyana to wannan ido din an gane ku na farko ya zama ido na leken asiri na abin da ke cikin zuciya shi da ke zal aimura hadwariya aimin alal jawa idan ido ta tafi tana leken asirin abin da ke cikin damuwa a cikin zuciya fa laysa bi sirrin ma tusirru adalu to abin da haka kake koyo da shi ga zama sirri ba abu zama sirri dan saboda me lokacin da ido ta je leken asiri dole za ta yi hawaye sai idan damuwa ta yi damuwa mutum zai kuka ko hawaye to abin da yake so ya ce ke idan mun zo cikin ibas za mu fitar da komai da komai ko fahimta albahas albahas والثاني إنسان والطاء الوجه يشبه الشمس التلألؤ وهذا المعنى غير حقيقي جميل yake ka duba shekara guda biyu ta ƙarshe a cikin baitin can guda biyun farko تجد أن كلمة الشمس استعملت في معنيين za ka ishe cewa kalma ta ashams an yi amfani da cikin manoni guda biyu doma al-ma'ana al-haqiqi lil shams da yansu ma'ana ta hakika game da rana Allah ta ta'arifa ranar da kai ta santa wa hiya allati tazharu fi sharqi في المشرق صبحا وتختفي عند الغروب مساء ranar da take bayyana da safe lokacin hudowarta sannan kuma take koyuwa da yamma lokacin faduwarta والثاني معنى تبود أكبر رانا أتكون من بيت إنسان وضاء الوجه متن مكاو تفكا يشبه الشمس بالتلألؤ yana kamantaceniya da rana wajen tsalli to ko ne sai aka samu su suna rana ka za a nan ya kamanta rana ce da rana an gane ko da yake qamat tudalliluni min ash-shamsi nafsun ahabbu ilayya min nafsi qamat tudalliluni ومن عجب شمس تظللني من الشمس شمس تظللني من الشمس وتوامر تنامي إلوا دقا وتوامر شمس تفرق عن الملون وتولى نفهم ما تربيك سوريا با تظللني من الشمس إلى نفرانا ودتك السماء أنغانيكم yace wa hadal ma'ana ghairu haqiqi wannan ma'ana da aka bayar mutum mai kyakkyawan fuska a sa masa suna rana ko mutum mai kyakkyawan kira da halitta da kyawun fuska a sa masa suna rana wannan ma'anan ba hakika bane ba wai za ta ammalta
وإذا تأملت رأيت أن هناك صلة filatan أن ba هناك صلة وعلاقة بين المعنى العصب للشمس والمعنى العارض الذي استعملت فيه Mhm, وهذه العلاقة هي المشابهة mhm, لأن الشخص الوضيء الوجه يشبه الشمس في الإشراق mhm.
ولا يمكن أن يلتبس عليك الأمر فتفهم من شمس شمس تظلله المعنى الحقيقي للشمس Mhm, لأن الشمس الحقيقية لا تظلله mhm.
فكلمة تظلله إذا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي Mhm, ولهذا تسمى قرينة mhm.
دالة على أن المعنى المقصود هو المعنى الجديد العارض jamil idan ka lura da idan ka lura sosai da sosai ra'aita anna hunaka silatan wa alaqa za ka ga cewa akwai sila dangantaka wa alaqa sannan kuma akwai alaqa baina ma'anar asli li shams wal ma'anar arif alladhi istu'milat fihi akwai dangantaka akwai alaqa tsakanin hakikanin ma'ana na rana da kuma sabuwar ma'ana shine al ma'anar arif sabuwar ma'ana Allah zai so da fihi wanda aka alma- amfani da kalmar rana ana nufin wannan ma'anar ta biyu wa hadhihi al-alaqa ita wannan alaqa da muka ce akwai ta hiyar mushabaha ita ce kamanceceniya لأن الشخص الوضيع الوجه domin mutum wanda yake da kyakkyawan fuska ko mai fuskar da ke da kalli yushbihu shamsa fil ifrat yana kamanceceniya da rana ta fuskar haske duk da cewa kasan da ita rana take da shi na haske ya ninninka nashi shi ninkin da ninki amma dai wannan haske ne wancan ma haske ne su kuma suna son dama a sami adana mulabata adana mushabaha ko mun kankantar kamanceceniya to shi kenan magana ta kare shi kenan sai a ɗora hukunci a kai wala mutum an yaltabisa alaika al'amr ba wanda za a yi lamarin ya rikide a kanka ya rikitar da kai fatafhama min shamsin tuzalluni ka fahimci cewa yayin da yace shamsin tuzalluni abinda ake nufi da wannan shamsin tuzalluni al-ma'na al-haqiqi li shams haqiqatan ma'ana na shams ita ce rana saboda me li'anna ash-shams al-haqiqiyyah la tuzallil domin rana ta hakika ai ba ta ba mutum inuwa sai dai ta kona shi da zafinta tun da yake rana tana mai inuwa to wannan ya nuna kalmar tana mai inuwa ita ce babbar hujja ko karida da take nuna maka cewa me wannan ba rana bace ala hakikati ha wani abin ne da ban aka siffanta da rana ko an kamanta da rana an gane ku fa kalimatu tuzalliluni idan idan ku haka ne ka kalmar tuzalliluni tamna'u min iradati al-ma'na al-haqiqi ta isa ta hana nufatar hakikanin ma'ana na shams tunda an ce tuzalliluni wa lihaza don haka ne ma tusamma qarinatan dallatan ake kiranta suna qarina wadda take yin nuni ala anna al ala anna al ma'na al maqsud huwa al ma'na al jadid al arif ma'anar da ake nufi da kalmar shamsu a nan gurin ba ma'ana ce ta asali ta ashamsu ba a'a ma'ana ce sabuwa wadda an kawo ta saboda mai saboda karida ina ba ta an fahimta yanzu a nan gurin ya ambaci rana guda biyu daya bisa ga hakikanin ta daya kuma bisa ga mai sabuwar ma'ana wanda shine majazi din to dole a nan gurin ana bukatar abu guda biyu abu na farko a samu sila dangantaka tsakanin wancan abin mai ma'ana ta hakika da wannan abin mai ma'ana ta biyu wanda wannan dangantakar ita ce ne kamanceceniya almusaba kamanceceniya sannan na biyu dole a cikin lafazin mai zance mu samu wata karina wata kalma wadda ita take nuna lalle wannan ma'anar ta biyu ba ita ce ma'anar farko ba wanda a cikin wannan baitin ma muka ce mai ce karinan mu kalmar tuzallilu ne tunda aka ce shamsun tuzallilu ne wannan ne hadin shams laysat bi shams al-haqiqiyya wa innama hiya shams majaziyya لأنها لو كانت شمسا حقيقية لما ظللت فالشمس الحقيقية لا تظلل إن هذا أنت أنت أشياء أقول قرينة دون أسامي سلا بقومي قرينة سلا ممكن تهتك مسابقة karina kuma shine wata kalma da take nuna ba ma'anar waccan ta asali yake nufi ba wannan tabiyan yake nufi a nan wurin mun rigo to kalma ita ce zalilu ne a cikin bakin da kuma zamu ga wata karina wadda ta kawo man da wannan a ba lalle bane ba qamat ba lalle bane ba amma za ta iya zama karina amma dai ba lalle bane ba eh to zalilu ne yafi eh
وإذا تأملت البيت don yanzu ba tana cewa kamatul kiyama ba kiyama kuma sabon to da Allah sace sami su muke ke to amma sace ta ko mun kiyama ko kamatul kiyama abin na'am وإذا تأملت البيت الثاني للكفر رأيت أن كلمته زبرا الثانية يراد بها الأسد الحقيقي وأن كلمته زبر الأولى يراد بها الممدوح الشجاع وهذا معنى غير حقيقي Mm.
ورأيت أن العلاقة بين المعنى الحقيقي للأسد والمعنى العارض هي المشابهة في- في الشجاعة Mm.
وعن القرين- القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي للأسد هي أن الحالة المفهومة من سياق الكلام تدل على أن المقصود المعنى العارض Mm.
معنى العارض المعنى العارض ومثل ذلك يقال في أغلب من القول وباطل وفي أغلبه Mm.
فإن الثانية تدل على المعنى الأصلي للأسد Mm.
والأولى تدل على المعنى العارض وهو الرجل الشجاع مم.
والعلاقة المشابهة والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي هنا لقضية وهي من القول جميل
تستطيع بعد وإذا تأملت البيت الثاني إذا كان إذا كان ورد بيت نبي شيني ولم أر برزامين أثبت منكما عراقا جوا كرسي رأيت أن كلمته زبر ذاك جتوا إذا كلمته زبر الثانية طبيعي أنا نقول ذاك زبر مشى يبدي زبرا ita kalmar izabran ta biyu yuradu biha al-asad al-haqiqi abinda yake nufi da ita zaki bisa da hakikaninsa wa anna kalmat izabr al-ula amma kalmat izabr ta farko kuwa yuradu biha al-mamduh shuja' abinda ake nufi da ita shi wanda ake yabo wanda yake jarumi wa hada ma'anan ghayr haqiqi wannan kuma ma'ana ce ba ta hakika ba dan adam a samu suna izabr an gane ko ورأيت أن العلاقة بين المعنى الحقيقي للأسد والمعنى العارض هي المشابهة في الشجاعة ذاك هي بين سوى علاقة بكي تكامل معنات حقيقة تكلمر ذاك بين دباقور معنى abin da ke alaƙa su da ke tsakanin su da jina hira mushabahatu kamanceceniya fi shaja'a wajen mai jarunta wa annal qarinatu al-mani'atu min iradati ma'na al-haqiqi lil asad kuma a tsaruna ɗin da ta hana a nufaci ma'ana ta hakika da shi zaki iya annal halal mafhumata halin da za a iya fahimtowa min siyaƙin kalami a cikin jerin zance ta dillu ala annal maqsud al ma'an al arif wannan halin na nuna abin da ake nufi da wannan ita ce sabuwar ma'ana ba ma'ana ta fi asali ba an gane ko wa mithlu zalika yuqalu fi aghlab kamar haka ne za a faɗa cikin abin da ake aka ce aghlabun min al qawmi وباطل وجهه أغلبها فإن الثانية ta biyan ne ita ce basun da wajen a galaba ta dubba alal ma'anar asli wal asad wannan na nuna ma'ana ta hakika ta zaki wal ula amma agalaban min al-qawmi kuwa ta dubba alal ma'anar arid tana nuna sabuwar ma'ana da aka kawo wa huwa ar-rajul shuja' ana nufin jarumi wal alaqatu mushabaha alaƙa da ke tsakanin al-ma'na al-asli wal ma'na al-arif ita ce ne al-mushabaha wal qarinatu al-mani'atu min iradati al-ma'na al-asli قرينة كان أمفاتمة أما تأصلك هنا أنا لفظية وتقرنة لفظية وهي من القوم ذاك وأغلب من القوم كان يجعل الله في أغلب قوائد ثم أتت أغلب من القوم كلمة من القوم فإن أغلب أن ليس على حقيقته وإنما هو مجال أن ذلك شيء تستطيع ذلك بعد هذا البيان أن تدرك في البيت الثاني للمتنبي أن كلمة خصام الثانية استعملت في غير معناها الحقيقي لعلاقة لعلاقة المشابهة في تحمل الأخطاء والقرينة تفهم من المقام فهي حالية ومثل ذلك كلمة الصحاب الأخيرة فإنها فإنها استعملت لتدل على على سيف الدولة لعلاقة المشابهة بينه وبين الصحاب في القرب والطريق حالية أيضا تستطيع بعد هذا البيان كأي سامي إيكو بيان أن لك وأن بيان أن تدرك في البيت الثاني كفهمت أبيت نبي من تنبي أن كلمة حسام بيت لعيني كل يوم منك حظ تحير منه في أمر إيجابي حمالة ذا الحسام على حسامي وموقع ذا الصحابي على صحابي أتكلم من بيت الكائية لتكتشف أن كلمة حسام كلمة حسام بنت الثانية تبيو دعك في علاقة ثاني أسطول في غير معنى الحقيقي أي أنفاني لإتا أمانة تودك كما تحقيقا با عندانكو لعلاقة المشابهة سبب علاقة تكمن تيتين في تحمل الأخطاء يبتك بيك تسكنتر أبوها ما تحضر أسالة شأنا أسالة شأنا كله تفي وهنا مثلا حتى سوف الدولة كي تسكنتر مطلولي بإن مطلع تكذي زي ما تشيكا والقرينة تفهم من المقام za a fahimci karina din ne daga yadda jerin zance yake fahiya haliya idan annan ta zama karina haliya ba karina ba karina ba karina malfuza yake wa misal zalika kalimatu sahab haka idan ka dauki kalmar sahab al akhira ta karshe din wa mawqi wa sahabi ala sahabi fa innaha tu'milat li tadulla ala sayf ad dawla an yi amfani da ita don ta nuna sayf ad dawla li alaqati mushabahati bainahu wa bain as sahabi fil karam والقرينة حالية أيضا لما قرينة دي حالية الله نقول سنتين
أما بيت الكفر فمعناه أن عين الإنسان إذا أصبحت بقدر ذكائها جاسوسا على ما في النفس من وجد وحزن فإنما تنطوي عليه النفس منها لا يكون سرا مكتوما فأنت ترى أن كلمة العين الأولى استعملت في معنى في معناها الحقيقي وأن كلمة عين الثانية استعملت في الجاسوس وهو غير معناها الأصلي ولكن لأن لأن العين جزء من الجاسوس وبها يعمل أطلقها وأراد
كل
أطلقها وأراد الكل شأن العرب في إطلاق الجزء وإرادة الكل وأنت ترى أن العلاقة بين العين والجاسوس ليست بالمشابهة وإنما هي الجزئية والطريقة على الزوى فهي لفظية ويتضح من كل ما ذكرنا أن الكلمات شمس ومزد وأغلب ووسام وصحاب وعين استعملت في غير معناها الحقيقي لعلاقة وارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى العارف وتسمى كل كلمة من هذه مجازا لغويا جميل بيت الأخت الكوى بيت ذل عين راحت وهي عين على الجوى فليس بسر ما تصر الأضالع فمعناها أن العين أن عين الإنسان أبن في إذا كان أدب إذا أصبحت بسبب بكائها إذا انتهى إدري أسندية اليوم كوكنت جاسوسا على ما في النفس ta zanto ɗan leƙen asiri dangane da abin da ke cikin rai min wajidin na bakin ciki wa huzunin da damuwa fa inna ma tantawi alaihi nafs to sa'ilin nan abin da rai din take take kulluwa a kansa minhuma na alwajid da alhuzun din la yakunu sirran maktuman ba da ya zama sirri boyayye kuma fa anta tara anna kalimatul ayn za ka iya lura cewa kalmar al'ayin ta farko da aka ce izal ainu wato ta farko ke dan usto min fi ma'ana al-haqiqi an yi amfani da cikin ma'ana ta hakika wa anna kalimatu ayn amma kalimatu ayn asaniya ta biyu wa hiya aynun alal jawa usto min fi jasus an yi amfani da ita amma ana nufin jasus ba ido na gani ba ana nufin jasus dan leken asiri wa huwa ghayru ma'ana al-asli wannan ko ba ita ce ma'anar ta ba ta asali walakin li anna al-ayna juz'un min al-jasus amma tun da ido bangare ne na shi dan leken asiri domin dukkan dan adam yana da ido bangare ne na dan leken asiri wa huwa ghayru ma'ana al-asli aha atlaqaha sai kawai ya saki kalmar a haka wa arada al-kulla yana nufin dukkan jikin ya ambaci ido amma yana nufin ne jikin gaba daya شأن الأرض في إطلاق الجزء وإرادة الكل كما يدل الأربعة فيك أنفانيا لو كنت أنبت ɓangaren kalma amma suna nufin cikakken ma'anarta shi ne yawanci ya nufin alamun tafsirin suke safar faɗin Allah ta'ala zalika bima qaddama da daka wa anna Allah ya sabu Allah min al-abid za a kawo mutum abin da hannu yana kadai ko abin da dukkan jiki yayi amma ta aka ambaci hannu yana hawaye jiki gaba daya min babu itlaq al-juz'i ma iradatul kull يجعلون أصابعهم في آذانهم من الثواب حذر الموت ina ba ta muranta yaj'aluna asabi'ahum zai ya dan hidda dan adam ya turu zai ya dan gaba ɗaya cikin kunnan sa amma me yake nufi kan dan ya zabe wannan kan ya dan nayi ilaki kullu ma irada fil juz'i a iya fadin kalma ana nufin rabanta a iya fadin rabanta ana nufin dukkanin ta in gane wa anta tara anna al-alaqata bayna al-ayn wal jasus ka san cewa alaƙar da ke tsakanin al'ayin ido wal jasus da kuma jasus shine da yake asiri lokacin musabaha to fa nan alaƙar ba wai kamar ce ne ba ce ba wa innama hiya al juz'iyya al alaqatu hiya ma al juz'iyyatu hadha juz'un min hadha ita ce alaƙa din wal qarinatu ita ko qarina ita ce kalmar alal jawa wa hiya aynun alal jawa da aka ce aynun alaƙa ba idan yace fulanin ainin ala fulan ya zama shi fulan na farko dan da kenan sirya kan wa akan nabi wannan alal jawadin da aka faɗa to ita ce karina sahiya lafziya kai karina kai take lafziya wa yattabu min kulli ma zakarna anna al kalimat zai bayyana fili a cikin da abin da muka karanta idan ka dauki waɗannan kalmomi na shams fi zabr aghlab husam sahab ain istumila fi ghairi ma'ana al haqiqi an yi amfani da su a inda ba a ma'anar su ta hakika ba haka ne ko li alaqatin wa irtibatin bayna al-ma'na al-haqiqi wal ma'na al-arif domin alaqa da dangantaka tsakanin hakikanin ma'ana ta asali da kuma sabuwar ma'ana da kuwa wa tusamma kullu kalimatin min hadhihi majazan lugawiyyan ko su daga cikin wannan kalmomin ana kiranta da suna majazan lugawiyyan an gane ko majaz lugawi haka cikin kiranta مجاز لغوي تفيد أيضا القاعدة المجاز اللغوي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي والعلاقة والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي قد تكون مشابهة وقد تكون غيرها والقرينة قد تكون لفظية وقد تكون حالية
دكتور من يتكيك أولاده المجاز اللغوي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له إذا أنت المجاز اللغوي تعريفا شيء اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لفظ da aka aiwatar da shi ba ta inda ma'anarsa take ba a kawo lafazi a bashi wata bakwar ma'ana ba ma'anarsa ta asali ba ina ba dan fahimta to wannan shi ne majaz al-lughawi li alaqatin akan yi hakan ne domin alaqa مع قرينة تارة قرينة ما نعت من إرادة المال الحقيقي ita wannan karina da ita take hana ma'ana ta hakika da aka san kalmar da ita amma wal alaqatu ita ko alaqa dan bainal ma'ana haqiqi wal ma'ana majazi da ke tsakanin ma'ana ta asali da kuma bakuwar ma'ana da aka kawo katta kuma musabaha wato ta iya zama musabaha ce kamar ce ne wa katta kuma gaira ta iya zama to ba musabaha ba kamar me al juz'iyya irin yadda muka faɗa wajen idan idan ainu ra'ad wa راحت وهي عين الجواب هذا انا نقول القرينة دي تتمي العلاقة دي تتمي الجزئية بقى المشابهة بقى الجزئية wal qarinatu ita kuma qarina qad takunu lafziyya ta iya zantowa an furta ta a baka wa qad takunu haliyya ta iya zantowa kuma qarina ce mai haliyya a halin jerin zancen ta dani sai ka fahimci ga qarina a ciki ina fata an fahimta wato dai kenan bayan da za a yi ɗauke kalma daga ma'anarta ta asali mu mayar da ita sabuwar ma'ana sai da ababe guda biyu abu na farko shine ne al'alaka abu na biyu shine ne alƙarina dole sai an samu waɗannan ababe guda biyu wato al'alaka da al'alaka da kuma alƙarina ita wannan alaƙa ɗin ita ce ce tsafta kuma mushabaha ko wa tsafta kuma gairaha idan aka ce gairaha ya zanto ka ne kaljijiyya ƙarina kuma ita ce ce ta kasu kashi biyu ko ta kasance lafaziyya ko ta zanto ne aliyya umil jidda kar ku minta al'alaka da mun ce ita ce kar ta kuma musabaha wa kar ta kuma maza gaira dole a samu alaka bainal ma'ana al-asli haka ne ku wal ma'ana al-ari dole a samu wannan dole a samu alaka me ya alaka sai ka ce kamanceceniya ko kuma jinjiya ko wani abin da za ka gani nan gaba a cikin darasi amma a yanzu abin da muke gani alaka ita ce ne kamanceceniya ko kuma ta zanto juz'iyya sannan dole a samu karina don ita karina ita ce za a gane wannan kalmar ba a nufi ma'anar ta asali saboda mai karina ta hana mu fahimci ma'anar asali to ita wannan karina na karina kar ta kunu lafaziyya wa kar ta kunu aliyya ina na rubuta wannan to don fahimci wannan sai mu koma cikin baitocin dan da mu tsara fahimta da yake qamat tuzallilni wa min ajli qamat تظللني ومن أجل أجل سبوت ترتكوه بكسر شمس تظللني من الشمس بيت ترتكوه بكسر an gane ko ta mutu zallulu ne min ajabi sai ce shamsu tuzallilni من الشمس أنا هنا أن ينفعني كلمة الشمس أنا ما أن ينفعني كلمة الشمس أحدهما في معناها الأصلي وأحدهما في معناها طيب أتكلم من نفر كل في معناها الأصلي هو كم من اليوم نبي النبي معناها الأصلي جميل وأن إذا جاء الشيء على أصله لا يسأل عن سبب ba ruwanmu da wani sababi da wani haka to a nan ruwan an yi amfani da mutum su ma'ana ha al'arif su ma'ana al'arif ai ma'ana al-majazi to a nan ruwan dole akwai karina alaƙa da ke tsakanin al-shams da al-shams shine ne al-mushabaha wal mushabahatu huna hiya al-ishraq fa kama anna shams mushrika wa kadhalika hadha al-insan al-wadda al-mutala'alu al-wajhi mushrik illa anna ishraqahu دون إثبات الشمس فالشمس أوفر منه هزا هنا بدان هنا تولن يأتي الحالات أتي مشابهة طيب ما هي القرينة تظللني ذاك الشمس تظللني wannan ranar tana nuna wannan kalmar tuzalliru ne ita ce kenan wato karuna allati tamma mushiratu ma'na asli li kalmatu shams لأن الشمس الأصلية لا تظلل إلى بدان بعد وفي كلمة على حدث المشابهة والقرينة هي كلمة ماذا؟ تظلوني لأنها تمنع من إرادة المعنى الأصلي إلى بدان بعد تشيك من كيف يزبر المكايد دون زبرا يزبر المكايد يجد به زبرا وأغلب من القوم يغشى باطلا ووجه أغلبا وأغلب من القوم ba na son tabbatin daga farkon sa halin shahar kawai nake damuwa da yamsha batul wajhi wa aglab aha wancan ci da ne nazarin masaha wa aglab min al-qawm yamsha batul wajhi aglab ina zato تسعة وإما مدينة فكلمة أغلب تكررت مرتين لابد أن تكون في موضوعها الأول إما تسعة وإما مجاز دولة ذا أول نفرقه تجمع حقيقة أول نبي مجازي كو نبي مجازي أول نبي حقيقة ودي نفرقه حقيقة تدوسي غدر المشاة يبديه غدرا وأغلب من القوم يبشى باطل لوجه أغلبا بكيف yanzu ban tafarko a nan gudan hal huwa ala asliha eh ya kuma anahu asli aina anahu majazi majazi لماذا ما هي القرينة التي منعتنا من إرادة المعنى المجازي؟ كلمة من مشى يبقي مشى يبقي وأن الكلمة لا تبقى shi don shi kan zahidin zahidin lawan shi a sai wannan ba wata ce ala ba wata ce tsari ne dan nan gurin da da lafazu ga ta zama aliyar ina ga dan fahimta domin idan kace me ya yabu ji kace tare da sai ce a to shi zahidin lawan shi wala yabu ji ko ta zalika yin shi yabu ji يشارك الإنسان في المشي ويشارك الإنسان في كذلك أن يلجي شيء أن يلجي شيئا أما نقول to kaga a nan ne kalmatul zabr wato tuna na al'arif kenan wanda karina ce take mai haliya ce jamil jiddan um karina ce haliya ce da kyau wa aglabu min al-qawm yusha batil wa wajhu aglaba kalmatu aglab a nan gurin min al-qawm yusha batil wa wajhu aglaba kalmatu aglab a nan gurin a wurin ta na farko هل هي على حقيقتها ولا مجازها؟ ايه؟ مجازها وكلمة هذا ماذا؟ على حقيقتها تدكيو علاقة في تكامل مثل بين الكتبين المشابهة في شجاعة جميل جدا أم تو ميتو قرينة من القوم ديكي وأغلب من القوم كذا أنا نقول قرينة أنت قومي لفظية هنا غدا أنت قرية ta zama lafaziyya a nan قرية ta zama haliya a nan قرية ta zama lafaziyya ina fata an goyinta to daga nan sai baitul mutanabbi li ainin kullu yawmin minka hadin tahayyur minhu fi amr al-ijab himalatu zal qisam ala al-qisam himalatu zal qisam ala hisabi وموقع والصحابي على صحابي يا سلام جاء الحسام الأول جاء الحسام الثاني دول أحدهما في معناه الأصلي والآخر في معناه المجاز الحسام مجرك يا جماعة واتو da alshan dama abin da yake nufi da shi shine takobi da kyau amurin misali na farko har ya ala ji kitowa na majaji ne طيب الرسالة الثانية مجاز وانا الرسالة مفرقو شنو حقيقة وانا نجم شنو مجاز تدكو العلاقة الجسمية المشابهة المشابهة في تحمل الأقدار وفي قرينة من هي القرينة دي؟ قرينة دم حالية تي لا لفظية بتبا هنا فتان فإنتا وموطيوز الصحابي على صحابي نم ما دي قرينة دم بتسي حالية تي لا لفظية بتبا هنا فتان فإنتا kaga ta hanyar haka in za gane karina haliya da karina da haliya da kaga shi ka abin nan shi kenan sai baitin wancan na karshe da ke zal ayyara hadu wa hiya aynun alal jawab laysa bi sirrin ma tusir al adalil ina ga a fili yake al ayn al ula ala haqiqatiha wal ayn al thaniya ala majaziha wal alaqatu bainahuma hiya madha al mushabaha aw al juz'iyya al juz'iyya ma hiya al qarina وهي عين على الجواب عين على الجواب wannan ita ce karina din ka kariya din taron tola faziyya ke ina ba ta fahimta in duk da kowa a hankali a hankali amfanin rubuta a kan allo bai kara kusanto da ma'ana amma karshe dai mutum sai ya yi mazakara shi da kansa a hankali a natsi to sai da Allah ya masa fatahi yana kara samun fahimta da kaɗan da kaɗan ina ba ta fahimta na'am to ina ga
قال أبو الطيب حين مرض بالحمى بمصر فإن أمرض فما مرض فما مرضت كباري وإن حكما فما حم اعتزامي وقال إنما أنزل السحاب المطر وكان مع نزوحه تعرض للسحاب وقد سقلنا فقلت إليك إن معي إن معي السحابة
وقال آخر
بلادي وإن جارت علي عزيزتي وقومي وإن ظنوا علي كرامي kamar da muka cikin yan suna don mun galibi muna karanta su ne don su ƙara fito da ƙa'idar fili sannan kuma su taimaka wajen samun kalmomi baki mutarabbi ke cewa fa in amrat fa ma marda sibari eh وإن أهمم فما حم اعتزامي إذا فإن أمرت إما أن رجل اللافية فما مرض اقتداري فأيش أقول لنا بريد اللافية لا تتقلق هو ذاك رجل اللافية بلاتا هنا نين أبن ذلك بطن إنا بأقوي وإن أهمم إما هر أنسى من زلزبيل مفسرة فما حم اعتزامي to himmata da kwazo na ba a sa musu zazzabi da matattara ba lafiya su kalau abin nufi abin da zan iya yi ina lafiya su ne zan iya ko da ban da lafiya saboda hakuri na lafiya su kalau himmata da kwazo na ma lafiya su kalau kuma ka duba abin da ya faɗa shi ne ma an zara sahabu bil matsari da ya ga girgije yana ba da kela zai saukar da ruwan sama wa kana ma mun a lokacin yana tare da wanda yake so ya ba sai ce ta'arraba lissahabu wa tsarkafalla girgije kawai su ya bayyana a gare mu wa tsarkafalla a lokacin mun dawo daga tafiya ba mu riga mun ƙara so gida ba fa kultu ilayka sai ce kai ta buka zamani inna ma sahaba akwai wani girgijen tare da ni wani shi da girgijen zama ta buka zamani ga wani girgijen tare da ni ilayka ma'ana ta muka baro wani kuma ke cewa biladi wa in jarat alayya azizatun wa qawmi wa in dannu alayya kiram wani irin in kishin kasa din ne biladi wa in jarat alayya azizatun kasa ta kan ko da ta zalunce ni to tana da kima a wajena wa qawmi wa in dannu alayya kiram yan kabila ta jama'a ta ko da sun yi rawa suna da karamci a wajena ka zo irin waka ta yi kishin kasa ko ba ba ala ayi halin wannan ga sun yara dawai da dole allazi yuwaddu al maqsud min sai eh sai ne ban ji ba a wa kauni ne ba wa kowa ne ba wa kauni wa in dannu alayya kiramu abin da bai kaza idan yi mutum ya rowa da shi sai tamarin tamrinat alkalimat الكلمات التي تحتها خط استعملت مرة استعمالا حقيقيا ومرة استعمالا مجازيا بين المجاز منها مع ذكر العلاقة والقرينة لفظية أو حالية قال المتنبي في الربيع فيوما بخير تطرد الروم عنهم ويوما بجود تطرد الكفر والجدب
تطرد الفقر والجدب تطرد الكفر والجدب مم. وقال وقال فلا زالت الشمس التي في سمائه مطالعة الشمس التي في مثاله مم.
وقال عيب عليك ترى بحيث في الوضع ما يفعل الصمصام بالصمصام وقال إذا اعتل سيف الدولة اعتلت الأرض وقال أبو تمام في غذاء وما مات حتى مات مطرب سيفه من الضرب واعتلت عليه الخلق بنيت بيوتا للآليات وقبلها مم.
عاديات وقبلها مم.
فليس تخارا لا تسامى سواهد جميل waɗannan dukansu an kula ne na yake ka sanya layi karkashin kalmar da take an yi amfani da ita akan hakika an gane ko da kuma kalmar da an yi wato wani lokacin an yi amfani da hakika ne wani lokacin an yi amfani da ita a majazi sannan kuma ka bayyana al majaziya min hama a zikirar alaƙa wal qarina lafziyatan aw haliyya fa yawman bi qailin tatrudu ar-ruma anhum wa yawman bi judin tatrudu al-faqra wal jadda ita wata rana bi khailin tatrudun roma al'um da dawaki ne wanda akwai garada akai tatrudun roma kake kolar rumawa al'um su bar kasar da suka zo suka mamaye ko suka kawo mata aiki wa yawman bijudin tatrudul faqra wal jadba wata yanar kuma da kyauta ne tatrudul faqra wal jadba kake kolar talauci da sun fari to kenan aikin su kenan sai ku daula ya zai je can gurin an kawo waɗansu hari ya jefe su ko kuma ya je ya samu waɗansu suna cikin talauci ya ba su kai to kaga an gurin tatrudul roma anhumu da kuma tatrudul faqra wal jadba wanne aka amfani da ita fi haqiqatiha wanne aka amfani da fi majaziha tatrudul roma ala haqiqatiha amma tatrudul faqra wal jadba yana ala majaziha to um, alaka da ke tsakanin su almusabaha ko almusabaha to me ce karina da ta hana ma'ana ta asali da da yake ta cikin fakar wal jadba dan sun kan layi taradun domin dan adam shine ake kula to amma ya kawo a nan gurin dan sai mu gani فلا زالت الشمس التي في سمائه مطالئة الشمس التي في لسانه ولا زالت الشمس التي في سمائه ranar da take sararin samaniyar sa ba ta gushe ba misali ata shamsin lati fi lisanihi tana kamantaceniya da ranar da ya rufe ta da rawani ita ranar ta rufe da rawani fuskar ta fuskar saboda lisan ai shine mulkin fuska kafin ana yin rawani irin wanda ake rufe fuska sai ido kawai ke fito ranar da take kwallo masa daga sama ta yi kama da ranar da ya rufe da rawanin nan ma'ana ka zama wani ita ce rana ta kama da fuskar ba fuskar ta ce ta kama da rana ba to kaga ashamsu ula ta zama al-haqiqiyya wa shamsu thaniya ta zama al-majaziyya wal qarina da yake ne allati fi lisani allati fi lisani hi hiya al-qarina عيب عليك تراب سيف في الوضع ما يفعل السمسام بالسمسام لفظ الوضع أصلك على ربك kuji da jarumai suke yanzu a fita yaki da sai zanto ana amfani da kalmar ma kawai a wajen yaki din yanda an ce alwaza ana nufin yaki arun alaika aibu ne a kanka turabi sarfin filwaza wai a ganka da takobi a filin yaki aibu ne yake ta sofa daula ma yaf'alu samsami bi samsami me takobi zai da takobi ma'ana shi kada din ma takobi ne lafazin as-samsam ana nufin takobi yau takobi ke zartar da lamari kuma ya fi ke zartar da lamari to me za ka yi takobi to kaga an yi a samtamin awwal المجاز جميل جدا والصمتان الثاني الحقيقة والقرينة القرينة تبع العلاقة بقى. العلاقة سكت المتابعة أما القرينة أنا هنا هل هي آلية أم لفظية؟ آلية جميل جدا إذا أقل صيف الدولة التل... إذا إذا التل... إذا أقل صيف الدولة تلت الأرض ويتي إذا هل صيف الدولة يكون تابع بلافيا تو كفا gaba ɗaya za ta bulafe ka kaga an kai matuka wajen mubalaga kaga e talla sai ku daula e talla an yi amfani da ita a asalin ma'ana ta ko e talla fil ardu kuma an yi amfani da ita ne majazunta shi ma anan gurin karina da ita ce ne aliyya ko e talla fil ardu na'am aliyya kenan da aliyya kenan wa qala abu tamam fi nisa' وما مات حتى مات مضرب سيفه من الضرب واعتلت عليه القمة السمر وما مات wato wani da wanda ya mutu ne dama yake wa waka irin ta takaicin mutuwarsa ce wa ma mata bai mutu ba hatta mata madribu saifi har sai da kaifin takobin shi ya fara mutuwa ta wato ya sara ya sara abokanan adawa ya yanka ya sara har ma takobin ta dace ita ta riga su mutuwa ya ci gaba da yi da hannu ya tara sa kuma ma mata hatta mata mudarbi sai fihi min darbi kawai saboda tsara har kafin takobin ya mutu saboda tsara wa tallat alaihi alqamas sumru har alqamas sumru masu waɗanda suke masu tsini i tallat rashin lafiya ta kama su sannan ya mutu to takobi ta ita ta riga ta mutu amma da masu da abin nan rashin lafiya duk ta kama su sun daina ma amfani sannan ya zo ya mutu kaga anan gurin ma mata na farko ala hakikati mata madribu sayfihi shi kuma ya zama ne ala majazi ka karina da yace mata madribu sayfihi madribu sayfihi ai karina التي تمنع من إرادة معنى الحسيسي للموت من الضرب وأسلط عليه الكنس كان خالد بن الوليد إذا صار صار النصر تحت لوائه هذا سكتي خالد بن الوليد إذا دي عنده تفيه to nasara ma sai ta tafi karkashin inuwar ta tafi ta bi duk inda ya tafi nasara tana biye da kaga sara al-awwal ala hakikatihi wa sara al-thani ala majazi بنيت بيوتا آليات وقبلها بنيت فقارا لا تسامى شواحك بنيت بيوتا آليات كاجنا جدا جوة ان سكي دا قو وان سكي دا قو وقبلها بنيت فقارا kafin su kuwa da ka gina fasada idan an ce fasar wato shine gidan da baya da kalko domin asalin alfasar shine kasko kasko kan gina da tsari an saki ka haka da tsari da la tu sama sawahiqu shi wannan fasar din da ka gina na farkon la tu sama sawahiqu ko tsawon shi baya daidai da wannan gidajen da ka gina masu tsawo na farko to amma kowanne sai ya sa musu suna banaita هذا بنيت في معناه في موضعه الأول على حقيقته وبنيت في موضعه الثاني على مجازه توني دي توني sai ce amin hakikati an nuna majaz amin hakikati an nuna majaz kalimatu shamsai في قول متنبي يلقي أخت سيف الدولة فليس طالعة الشمسين غائبة وليس غائبة الشمسين لم تغب متنبيك tambayar ka yake cewa kalmar shamsuna nan wurin tana kan hakika ne ko majal a cikin baitin mutanabbi yarfi ukhta sayfu dawla yar uwa sayfu dawla kai ta da su sai zana cewa falaita sali'atu shamsayni za'ibatu ina ma ɗaya daga cikin ranar kunnan guda biyu da ta ko ta buya wale ta ga ibatu shamsai na lantajibi ina ma ɗaya daga cikin ranar kun biyun da ta koya ko ba ta buya ba ne ke nuhu da ranar farko da ta bullo ranar sama ina ba ta hanzarta yake ina ma ya ta buya ranar da ta koya ta nuna nuhu ma wannan zara Allah da ta mutu aka binne ta gabari ina ma ya ta kullo kai وليت طالئة الشمسين غائبة وليت غائبة الشمسين لم تجد wato kenan a kamfani a nan gudun dole ɗaya daga cikin su ala hakikata ya ɗaya kuma ala mujazi a hakikatun an mujaz kalimatu badaran حقيقة أن مجاز كلمة بدرا في قول فاعل وقد نظرت بدر الدجى ورأيتها فكان فلان ناظرا وحده بدرا جميل يتي وقد نظرت بدر الدجى ورأيتها فكان كلاما ناظرا وحده بدرا كلمة بدر yake so yace maka hakika ce ko mujaz a cikin baitin wannan ma yake nufi wa qad nazarat badar ad-dija hakika ta daga ido ta kallo wata a dare na goma sha hudu badar ba ma shine wata din da a daren goma sha hudu addija kuma duhun dare hakika ta ga ido ta kalle wata a cikin duhun dare wa ra'aytuha ni kuma da ido na kalle ta fa kana kilama ma zaran wahdahu badar sai yanzu daga cikin sai kasance na kallon badar din sa ita tana kallon badar din da a zan ni kuma kallon badar din da ya kasance ina jin badar na farko ya zo ne a na hakikati a hakikatin in na bayar kalimatu layali حقيقة أما جاز كلمة العالي في قول متنبي نشرت ثلاثة ثلاث زوائد من شعرها في ليلة شعرت ليالي أربعة lafazin zawa'id jam'i ne du'aba idan an ce du'aba wato curin gashi guda ɗaya tunda su laraba gashi suna da tsawo sukan kasance gida uku a ga wannan a kulle suna haka a ga wannan a kulle shi a ga to kowane guda ɗaya ya zama ru'aba to da ukun su ne zawa'ib to shi ne yake cewa nasharat talata zawa'ib ta sun sada ko ta baza talata zawa'ib surin gashin ta guda uku me shi iri hana daga gashin kanta fi lailatin a cikin duhun dare fa'arat layaliya arba'a ko kun na mutane akwai dare din na guda hudu ne ga duhun dare na kowa da kowa ga kuma dare guda uku a kanta ko da turi dai dare ne ga zaman kanta wato ina sittanta gashin ya kai matuƙa wajen baki ke layaliya arba'a kun taɓa ganin dare guda hudu lokaci guda kan a hakikatin in na zaɓi kalmatul kamarai ne حقيقة أما جاز كلمة القمرين في bi kalmatul قول متنبي واتخذت قمر السماء بوجهها فأرتني القمرين في وقت معا واستقبلت كمر السماء بوجهه وتوتا كلي watan da ke tsayin samaniya da fuskarta sai haka istaqbala ta fuskance su waje ya da fuskarta fa arafni al qamarayn fi waqtin ma'a lokaci guda sai ta nuna mun wata biyu ga wani wata na sama ga wani wata a kasa ne balarabu a kan harkar mutum sai da leka yasa waɗansu da dama daga cikin malamai suke cewa ko da za su karanta adab ko za su karanta da ɗalibai adab to sai su karantar da su ɓangaren jarumta da ɓangaren faɗa da ɓangaren yaƙi sai su mantar da su da gangan ɓangaren mace ɓangaren giya ɓangaren waɗansu daga cikin malamai suke karantar da adab suna lura da wannan nahiya shi yasa waɗansu malamai ko za su bayar da references na adab ba sa faɗin littattafan da suka san cewa akwai ɓarna a ciki ko kuma sai ta kawo maka abu su da za su baka reference saboda wani da ya ji wannan sai zai tunin waɗannan littattafan a farkon dubu ilimin su kuma ya zartar da kansu da wannan samu a dai bari bayan ya ɗan nuna a cikin fahimta abin nan wannan babu da bincike babu ne ko ba haka ba amma bayan mutum yana da rigakafi da yawa kansa na takawa da tsoron Allah da ayoyin akida da hadisai na raka'ik da zuhudu da gudun duniya to wannan wancan ba zai tasiri a kansa ba so yadda suna da mazauna suke amma in wannan ya fita mutum da kwalwa daga baya sai ba ya kasa yin abin kirki ku sai mutu gasa kan haka dalfin daura ta fi istiara ba na kan zai na'am wanne ina jin ka eh eh al ainu wal ra's ma'anata na yadda dari wasu dari na yadda dari wasu dari ido na ya gani kai na yadda zai dauka ana na yadda na amince kuma amfani da wannan usulobin wajen yadda da yana da kuma mutum a nan kenan daga amma tun da ke salatu da ba'ibin min sha'ari kaga ya riga ya koyi ka gane me shi rufi a cikin na'am akan wani ne akan wani alifu kai da yayya na'am eh Allah ta na zani da kuma da a yawan azuka ta shine daidai yawan azuka ta shine daidai don wanda kai ce yawan azuka ta to haka yake koyon karatu da kanka ba a wajen malami koyar ba shi ne kaka ya koya da kansa sauke a zuwa shi ta da baki da kansa ba a wajen ɗan da ya koya ba eh yawan azuka ta ba lafazin basin dama ana nufin jarumi jarumin fuska to jarumin fuska abin da ake nufi shi zaki kan ko da fuska ta gani ka san jarumi ne ba rago bane amma lafazin albasi kansa ana nufin ashuja alaikum salam eh bajo al'arif abin da bujulowa yayi ba haka yake ba eh al'arin abin da yake mai tsanani eh shine al'arin yani ashadid shine al'arin ne ne eh eh ma'ana ko da muhassara sun ki idan an ce rajama an fulan ana nufin a tuba da hantarsa akan kasa ma'ana hasara ke taɓewa ke to shi ne raga ma'aunu da hasidin ko da mahasada sun ki ko sun so shi ne kawai fasar da zaka mata da hausa eh himala himala shi ne maratayin takobi himalatu zalfusami ala husami ga gidan wannan takobin yana rataye a kan wani takobin kuma maratayin takobi na rataye a kan wani takobi وما يكون الصحابي على صحابي والحمد لله سيئ لوقت نقدر أن الله يكرمه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك في صحيح الترغيب والترهيب يا أيها يا مسلمين waɗannan kwanaki da muke ciki jama'a da dama sun samu kansu cikin kunci da talauci ga masifar hauhawar farashi dangane da kayan abinci da dukkan ma abin da yake dole ne a cikin rayuwa abin ya tsananta ya kai matuƙa farashi ya tashi irin tashin da a tarihi na kusa da musan shi ba abinci ya yi kaɗan ko kuma in an same shi ɗin ma babu kuɗin saye a hannun mutane da dama daga cikin iyalai da gidaje sun ɗaiɗaita kowa ya kama gabansa kaga miji ya gudu ya bar matansa da ƴaƴansa ba tare da wanda zai kawo musu kalatun safe ko abincin rana ko wani dare ba ya gudu bai san ina za shi ba ina zai miƙa roƙon barasa shin ya keta ƙasa ya shiga ciki ko ya sa wani tsari ya hau sama shin ya kai ƙaran matsalolinsa zuwa ga hukumomin da mutane sun tabe tsammani daga da dama daga cikinsu ko kuma ya kai ƙoƙon barasa ne zuwa ga makwabta da dangi waɗanda yawancinsu sun yanke abin da Allah ya yi umarnin a sadar da shi na zumunci da haƙƙin makwabtaka musiba ce mai girman gaske wadda ta sauka a kan al'umma ba mai yaye ta sai ubangiji ya ubangiji ka yaye mana wannan musiba ya ubangiji ka kore mana wannan matsala ya ɗan uwa musulmi ubangiji ta ala baya jarrabar mutane da wahalar rayuwa da matsala da kunci sai in sun tarar da wani zunubi ko sun yaɗa shi sun yawaita shi a tsakanin kamar kuma yadda yake sunnar Allah ce baya ɗauke wata matsala da ta hau kan mutane sai in mutane sun tarar da tuba sun koma zuwa ga Allah da tsarkakan zukata da harshe mai tsarki wanda ya rinjayar da janibin karatun alkur'ani da zikiri da hailala da salatin annabi akan janibin zagin mutane koyi da su koyi musu ƙage da ƙaharu ubangiji ta halatta inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lalle Allah baya canzawa abin da yake tattare da mutane sai mutane sun canja abin da yake tattare da su su da kansu in suna cikin musiba baya dauke sai kawo ni'ima sai in sun tuba daga sako idan suna cikin ni'ima baya dauke sai kawo musiba sai in sun daina ayyukan da'a sun koma ayyukan sako sannan sai musiba ta zo ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم وبنجي تعالى با بايا تنجا ومتاني وتنعمة بسكت kwanciyar hankali yaɗuwar arziki zama na walwala rahusa dangane da kayan masarufi na sarrafawa a cikin rayuwar yau da gobe Allah baya ɗauke wannan ya kawo matsanancin tsada matsanancin hauhawar farashi sai fa in lokacin da mutane suka canja daga aikin da'a da biyayya da da'a ga Allah da da'a ga manzon Allah da aka san a kai suka rinjayar da ayyukan sabo a tsakankanin su da cin amana a tsakankanin su da dukkan wani aiki da turda Allah waje a tsakankanin su